الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مداهدوا daga wannan masallaci na Al-Ahfat a wannan lokaci na sallar asuba muna fatan Allah ya amsa mana ibadar mu muna cikin littafin nan na kitabut tauhid yau za mu tashi darasi na goma yau shine darasin mu na goma daidai a darasi na tara mun yi babun mina shirki ko a darasi na tara babun mina shirki babi yana daga shirka lubsul halqati daura wani zare ko laya ko sarka da aka aka yi tsafi a jiki ko aka yi wani abu wal khayti da wani zare wa nahwihi da makaman wa nahwihi ma da makamantan su kamar laya da guru li raf'il bala'i dan ka dauke bala'i au daf'ihi ko kuma ka tunku da bala'in kare zo maka mun yi wannan babin ko to abin da yasa na karanta babin ku duba babin me aka rubuta babun wannan babi ne babi na bakwai kenan mina shirki ai kun gani ko eh kun ga mina shirki ko me yasa aka kawo mina shirki nake so ku rike babi yana daga shirka daura guru da laya da sarka da zobe da duk wani abu da zaka daura shi da nufin wai kar bala'i ya same ka ko kuma bala'in da ke jikinka ya tafi duka shirka ne dukka wannan shirka ne shi yasa ai mun karanta hadithin da yake nuna dukkan abin da aka daura da na Qur'ani ne laya ta Qur'ani ne ko ba ta Qur'ani ba mun ce duka shirka ne ko ba haka muka faɗa ba duk laya duk nau'in laya shirka ne to mu je babi na na takwas kuma ko gani kun ga babi na takwas babun ma ja'a fi ruqa wat tama'im babin da yazo game da ruqya da kuma at-tama'imu shi ma nan zai dauki layu ne da guraye da wasu abuwa da ake to me yasa nan ba a ce mina shirki ba ba ka ce babun mina shirki ma ja a firruqa wa tama'im me yasa ba faɗi haka ba saboda laya ita dukkan ta shirka ce in ba kuma ta ba har wanda aka rubuta qur'ani an haramta a rubuta qur'ani a nade karata ya a jikinka an haramta saboda akwai walakanta qur'ani akwai walakanta qur'ani wani lokaci zaka shiga ban daki da shi wani lokaci in har kuma za ka ke yin ruƙiya za ka yi laya na ƙur'ani ka rataya to wata nan za ka je ka yi wanda ba na ƙur'ani ba ma to shi sa duka an haramta su kamar in ba ku manta ba gardawa da sauransu da can baya ai ƙur'anin ake rubutawa a sha ko ba ana rubuta ƙur'ani a sha ba daga baya sai aka zo sai aka daina rubuta ƙur'ani sai aka zo da wasu hakimai sai ka ga a tsangaya sai ka ga ɗauko duroyin ɗin wani tsuntsu a bakin tsuntsun a rubuta duk wanda ya tsabi ya yi gardantaka ya sani to kaga da ana rubuta qur'anin asha daga baya aka koma shirka to shi yasa malamai da na qur'anin da wanda ba na qur'anin ba duka suka haramta suka haranta daura amma da muka zo wajen ruqa babu ma jaa fi ruqa da muka zo babin ruqa ba mu ce mina shirki ba domin ruqiya akwai ta akwai ta halal akwai kuma ta haram me ake nufi da ruqiya shine yin addu'o'i da yin zikiri dan Allah ya yi maka bala'i ko ya tunkuɗe maka abin da zai same ka wannan ya halatta mun karanta hisnul muslim mun yi wajen darasi 30 da wani abu ko a hisnul muslim dukkan ruka ne da ruka ne da azkar ruqiya ne in abu kaza ya same ka ga addu'an da zaka yi tafi in abu kaza ya same ka ga addu'an da zaka yi kare su in kana tsoron abu kare ya same ka ga addu'an da za a yi har ja'irin shugaba sarki gwamna shugaban kasa wane ne duk da kake ga za su fitine ka za su ka hadu da su ko za ka je gurin su annabi sai da ya ba mu addu'a yace sallallahu alaihi wasallam yace in sun shirya maka gadar zare yi addu'a je ka tunkari kowaye ubangiji ba zai basu ka ci nasara akan ka ba mun karanta addu'a a nan gurin to ruqa galibi halattacciya ce kayi addu'a ka tofa a hannunka zamu fari kaidodinta to nan mun ce babu ma ja'a fi ruqa mun gane ko domin ruqiya ta kasu akwai ta shirka akwai ta shari'a zamu zo mu fade su ita kuma attaba'imu kulluha min ash-shirk dukka dukka laya da guru duka shirka ne sai dai guru da layan da aka rubuta qur'ani akan sa shi ba shirka bane amma haramun ne kamar yadda muka ji Abdullahi dan Mas'ud ya fada a darasin mu na baya shi yana gani ita haramci ka aikata haram in ka rubuta suratul kursi ka nade ka rataya a wuyanka ka aikata haram domin bai zo a shari'a ba in kuma ka rubuta abubuwa na shirka shi kuma ka yi shirka tamaruka babu shirka a cikinta sai dai akwai ta haramun wanda ta saba shari'a wa fi sahihi za mu fara hadisi kenan ko ya zo a sahihul bukhari an abi bashirin daga abu bashirul ansari annahu kana ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wasu daga cikin tafiya da suka yi sabai suna raka annabi tafiya fa arsala rasulan annabi sai ya aikata sallallahu alaihi wasallam sai ya aika annabi shi ma sai ya aika dan aiki a cikin su mun gane ko misali misali yanzu muna cikin tafiya tawaga ce group group group group wannan group A suna baya group B suna can baya group C suna baya wani group kuma yana gaba to shi wannan sahabi din Abu Bashirul Ansari yana tare da Annabi a wani group can fa ana tsaye sai Annabi ya ce kai ku tsaya kai zon aike ka ka bi duka group group group din nan ka isar musu da wannan sakon a cikin hanya ma kafin ka isa group kaza an kaga kauye da gari karka wuce su sai ka gaya musu abin da zan gaya maka yanzu nan to bari mu ji sakon da aka aika shi Allah ya fqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa qutiyat ka bi dukkan jama'an da ka gani wanda suka zo da raƙuma da dawakai da abun hawa karka kuskura ka ga wani a cikin su yana rataye da laya domin larabawa a cikin shirkan su ayyukan su na shirka suna daura wa raƙumin su guru suna daura masa laya wai dan kar kambun baka ya kama raƙumin kar baki ya kama shi kamar yadda mu kuma a wajajen muka yi ake daura wa yara tagulla a daura musu wuri a daura musu sarka a daura musu zare a daura wani abu wai dan bala'i kar ya kama su to annabi ce ka gaya musu duk inda kaga an daura a ce musu su tsinka shi duk yaron da aka ganshi da laya duk bishiyar abin nan raƙumar da aka ganta an ɗaura mata laya ko an ɗaura mata guru ko an ɗaura mata wani abu na kariya a tsinka shi annabi ya aika aka yi wannan aikin haka kuma aka bi aka yi ta tsitsinkawa aka yi ta tsitsinkawa wannan ke nuna shirka ya ƙatta ake yi wannan ke nuna sabon musulunta sai ka bi shi a hankali saboda a cikin wa'anda aka aika a su tsitsinka ne aka samu wasu sahabbai ne wasu saƙon nan bai isa musu ba tanabi salasalam sai ya bi ya aika ɗan aike ɗan aike ya yi ta faɗa aka yi ta bi ana tsinkawa don a nuna maka ita wannan abin da ake ɗaurawa ko laya ko guru ko sarƙa yanzu ana kawowa har daga indiya ana kawowa daga china 'yan siyasa kuma suna da nasu ba mun ji wani babban ɗan siyasa yana faɗa ba suna da zobensu wai in dai akwai wannan zoben ba wanda zai kada kai a zaɓe in dai akwai wannan zoben ba wanda zai shiga ofis ɗinka ya maka kaza to haka akwai sarka kuma su kuma na mata sarka akwai na wuya akwai na kafa duk na tsafi ne duk wanda ya mutu da wannan ba zai shiga aljanna ba dalili na biyu ana bi mas'ulin an karbo daga abu mas'ud qala yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innar ruqa lalle ita ruqa wattama'im da guraye da layu wattiwala da kuma abubuwan da ake binnewa ko ake sakawa ƙarƙashin fulo na son mata da miji ko na ƙiyayya ko na raba aure shi ne tiwala wani abu ne wanda za a yi wa mace a ce sa ƙarƙashin fulonki inda kin sa wannan mijin kullum zai soki a'a wani abu ne za a zo a binne a gidanka a ce ai sai mu raba auren da na rabawan da na rike mijin da na kaza din da na saka soyayya da na waye duka wannan annabi ya ce shirkun duka shirka ne duka shirka ne innar ruqa ita ruqiya kun san rukiya ko shirin mun fada addu'o'i da zaka yi ka tofa abu mara lafiya to me ake nufi innan ruqa shirkun ana nufin ruqiya da za a yi ta da ba sunan Allah ba ba da sunan Allah ba da za a yi ta da wani abu na surkulle da za a kira sunan aljanu duk wanda ya san irin yadda bokayen nan suke zaka ji sunan aljanu suke sunan wasu abubuwa suke kira wattama'im da guru da laya da layu kenan da abin da ake rataya wacciwala da abubuwan da ake na soyayya tsakanin mutum biyu shirkon shirka ne wani zaka ja ce mai gidana ne a bani abin da zan sa ya so ni a bani abin da zai sa sai abin da na faɗa a kansa duk wannan wanda yake yin sanya mutu a kansa wallahi mushriki ne kuma ka ruguza aikin ka wani abdullahi bin ukaimin an karbo daga abdullahi bin ukaimin marfu'an ya ji daga annabi ka man ta'allaka shay'an wukila ilayhi mun yi magana mun yi wannan hadisin makamancin sa duk wanda ya rataya akan abu to Allah zai bashi da abun kaga abu wai kace kai wannan abu shine bai biya maka bukata wannan layin idan ba ita ba zan ci nasara ba sai Allah barka da layinka ya ki taimakonka wannan abin da na ce shine cin nasara ta sai Allah ya barka da shi wani in baya raye ni kan na lalace sai Allah ya barka da wannan din yana rayen ba za ka amfana da shi ba in ya mutu kuma ka ga ka lalace din ka ce ni Allah shine ya wadatar da ni shikenan ba ruwanka da daura wani abu ba ruwanka da zuwa gurin kowa yi zikirin asuba ka sa a zuciyarka wallahi ba abin da zai same ka wallahi ba abin da zai same ka da yamma yi zikirin yamma kayi sallan nan wannan salloli guda biyar ka gama ta assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai me tasbihi ko subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wannan sha 33 33 nan cika da la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir to ka gama da manyan sai ka dawo babban shine me ayatul kursi kana karanta ayatul kursi a wannan sallah wallahi daga wannan lokacin duk wani mai tsafi da duk wani boka da duk wani dan cult dan cult bismillah yazo kana gama ayatul kursi ka gama da kowane matsayaci mai sihiri mai tsafi dan cultism ne bokaye ne matsafa ne an shirya maka ne bismillah su zo da tsafinsu a hannu ne aka yi in an yi sallama da kai ya kawo hannu kana yin ayatul kursi fa haka annabi ya gaya mana mun karanta ta ita ma husnul muslim da bayanan sallallahu alaihi wasallam to sai kuma ka zo ka bi da falaki da nasi wai wai wai ai ka gama balle sallan sallan magruba kai atul kursi daya falaki da nasi uku falaki uku nasi uku kul huwallahu uku ka tashi har wani matsayaci zai iya cin nasara akan ka da ka fito daga masallaci annabi ya kawo mana kana zuwa kai wajen boka matsayaci kazami kana neman taimakon wani ga na ubangiji da aka baka annabi ce duk wanda yayi ta da daddare ayatul kursi an amince masa daransa ba abinda zai same shi wani mushriki wani wani wani macuci wani kaza kayi ta da itikadi duk wanda ya da safe rana kuma an amince masa ita da za ka yi ta kuma ka mutu ba abinda zai hana ka shiga aljanna duk wannan fa albishir aka bana suna ka gana ka an baka ka yi tawakkali ga ubangiji ka riƙe aƙida ba abinda zai same ka sai abinda Allah ya rubuta maka shi kenan an wuce gurin mutane nawa aka sa su a gaba sai mun gani suka ce mu kuma ubangiji yana tare da mu ai ta zikiri shikenan ka gama a ofis ne a wajen aikinka ne a kasuwarka ne a shagonka ne akwai wani kwanan nan da ya shiga wani iftila'i a cikin jihohinmu na north east din nan an kira ni malam ga wani fa ka san shi shine wane wane wane wallahi an haukata shi a ina a wajen kasuwancinsa me faru ya fi kowa samun albarkan kasuwanci yana sai da hatsi ya fi kowa albarka shi duk abin da ya kawo zai samu albarka sai na ce yanzu ya ake ce wallahi a haukace ki daga ya gama tasa sai falfala da gudu in an kamo shi aka dawo da shi gida sai ce kasuwa ana kai shi shagon sai ji kamar yana cikin wuta to ina ban iso sakon da nake so na faɗa ba sai abokanai na da suka kira shi suka ce ka san yana da wasa da zikiri baya zikirin yamma baya zikiri ba a tsaya an rike ba yanzu a mun yi sallah kowa yana gaggawa zai fita ana sallah kana gaggawa ina za ka ji minti sha biyar sallan ba ta wuce minti biyar ku saka waya har sallan asubanan da ke tsawo ƙarƙarinta minti bakwai minti takwas mu ba ta minti goma kai kuma ka ba da minti biyar a kariya da za ka ba wa jikinka 5 minutes a kariya da zaka ba wa jikinka akwai matan da ruwa ne aka samu a cikinta ruwa likitoci duk sun yi gwajinsu wannan ruwan ba a samun ruwan ya zauna irin wannan gurin me ya faru sihiri ka rike askar rike ubangiji yi wa annabi biyayya kun gane abin guda biyu shi annabi ba rike shi ake ba Allah ake rikewa ba annabi kuma a masa biyayya sallallahu alaihi wasallam wallahi ka gama samun sallan jam'i in kuma abun ya same ka Allah ya tsari in kuma sihirin ya same ka to rike sallan jam'i rike sallan jam'i rike aqida mai kyau ce makawa mutane wallahi Allah zai warware ta to wannan ina ƙara jaddada mana ruqiya ta halatta kai wa kanka addu'a kai wa kanka zikiri ka tofa ka sa a ruwa ka shafa duk ya zo mana ba mun wuce hadisin sayyidina ali ba radiyallahu anhu zamu ba da tuta gobe wanda za a ci nasara a hannunsa za a yi kaza za a yi kaza da safi annabi mai ce aina aliyu ibn abi talib ina aliyu radiyallahu anhu aka ce yana can bai da lafiya me ya same shi ciwon ido ku kawo mun shi annabi mai masa tofi ya shafa sai ido ya warke kam yafi na da kenan akwai shi to me yasa muke sakaci to shi yasa annabi a wannan hadisin yake cewa man ta'allaka shay'an wukila ilai in dai karata da abu kame da shi shine ubangijinka in ba shi ba ba za ka rayu ba daga ka tashi matsalar ka bari in je gurin malami na a waje kaza malam kasuwa ta matsala kaza a'a dauki wannan abin je ka binne a shago dauki wannan abin je ka sa kaza dauki wannan ruwan ka je ka watsa a waje kaza dauki kaza wannan shirka ne kuma ka bar Allah kuma Allah ba zai taimake ka ba shi yasa ruqiya din yin ruqa tana da sharadi guda uku sharadi na farko ya zamana qur'ani ne ko sunna duk addu'a da zikiri da zaka yi ya zamana qur'ani ne a yazo a cikin qur'ani ko kuma annabi ne yace ga zikirin kaza mun ji sharadi na daya sharadi na biyu ya zamana da larabci ne ku gane bambancin nan ita rukiya dole sai da larabci sabanin addu'a sabanin addu'a addu'a ya halatta kai ta ko ba da larabci Allah ka biya mana bukatun mu Allah kai kaza amma rukiya dole sai da larabci ba a yin ta da Hausa ba a yin ta da wani yare annabi ya ce a'udhu bikalimatillahi tammati min sharri ma khalaq duk ka tofa a ba za ka zo ka ɗauke ta ka ce ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku ba a fassara ta da yadda ta zo ɗin nan da haka ake yi sharaɗi na biyu kenan sai ka yi da lugal arabiya mafhuma na uku ka yi itikadi wannan ruƙiyan da kake fa sababi ne ba fa ita ce mai warkarwa ba waye mai warkarwa Allah ne mai warkarwa wannan an umarce ka ne sai dai ka ji a jikinka wallahi Allah zai warkar da kai ka ji ayatul kursi dinka Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aytihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kursiyyu samawati wal ardi wa la uduhu thumma huwal aliyyul azim ka ji wannan addu'an cewa wallahi Allah zai tsare ka wallahi zai tsare ka amma kana kokonto kana jin ba zai yi ba kai dai yanzu ai matsafan nan shegu ne ai sun yi nisa la ilaha illallah ubangiji bai fi su nisa ba shi da ya kira sunansa sabbi isma rabbika al'ala kana tunanin wai wani yayi nisa a tsafi kai da Allah ya baka ce gani annabi ya baka sallallahu alaihi wasallam gashi abin da zai kare ka to dole ka cika wannan sharadi guda uku ne ya zama na qur'ani ko sunna ya zama da larabci lugal arabiya yadda yazo daga gurin annabi sannan kuma ya zama na ka dauka ita sababi ne ba ita ce mai warkarwa ba Allah ne mai warkarwa malam yake ci mana at-tama'imu abinda ake nufi da at-tama'imu haka ne a wajen ko haka ne shay'un yu'allaqu 'ala al-auladi wani abu ne da ake ratayawa yara anil aini game da kambun baka lakin idza kana mu'allaqu min al-qur'ani sai dai idan abinda aka rataya al-qur'ani ne farakasa fihi ba'd as-salaf wasu malamai sun ce babu laifi wa ba'dhum lam yurakkis fihi wasu kuma sun ce haramun ne magana mafi inganci shine dukan su haramun ne hallayen da aka rubuta qur'ani haramun ce wa yaj'aluhu min al-manhi anhu suna sakawa cewa abu ne da aka hana cewa haramun ne minhum ibn mas'ud cikin su akwai ibn mas'ud kamar yadda muka fara abdullahi dan mas'ud ya ce haramun ne war ruqa abin da ake nufi da ruqa hiya allati tusamma al-azaib sune abin da ake kiransu azaib me ake nufi azaib shine abubuwan da zaka karanta na addu'o'i da zikirin ruqa wa khassa minhu dalil ma khala min ash-shirki amma wanda ya halatta shine ruqiyan da babu shirka a cikin ta babu shirka wanda zaka karanta ka tofa wanda yazo daga annabi فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى النبي yayi ruksa ya bada dama ayi ruqiya idan akwai kambun baka a jikinka ko sihiri ko aljanu ko kuma alhuma cizon kunama ko cizon maciji ko kaikayi ya dame ya dame ka musulunci bai bar mana ba abin da ya bari sai da ya ga mana wattiwala abin da ake da tiwala shay'un wani abu ne yasna'unahu larabawa suke yin sa har ma da Hausawa har da Fulani har da Yarabawa hadda ya rabawa eh nace ita attiwala shay'un wani abu ne yasna'unahu larabawa suke yin sa sai nace hadda hausawa hadda fulani har ma da yarbawa suna aikata shi me suna so namiji namiji ya so matarsa fiye da yadda dabi'a ta sa wannan haramun ne ba ana samu ba a ko ina dukkan kabilun mun nan ka san bahaushe shine shine shine shine mai abin da wai wai bahaushe yake ya ce in ci in mutum ba bahaushe ba sai ce wai wani kabila ne to kai bahaushen kai mene in ba kabila ba me ake nufi kabila ba yare ba kai ma kabila ne to duka yarurrukan mun nan duk kabilun mun nan babu wanda ba sa irin wannan ka ga mace miji na son ta mummunan so yanzu akwai mutumin da la ilaha illallah wallahi yassa ta zo ta sama ta ce wallahi kowa ya uwarsa baya dauka yanzu lissafin da suke min malan lissafin da muke maka shekara biyar kenan bai yi ido hudu da uwarsa ba wallahi tallahi nace yana ina aka ce yana Dubai yana Abuja yana nace yana shigowa Najeriya ce wallahi yana shigowa in ya mata waya fa idan yayi waya zace wai za ta takura masa da kuma fa ya yake yace da ai ko flashin ɗinta ya gani wallahi yana Abuja in ya kira ta washe gari in ya sake gani zai ce kai yana ga mama da matsala zai hawo jirgi ya zo ya ganta ko minti biyar ne ya koma yace aka ce da haka yake da mahaifiyarsa amma yanzu shekara biyar ba su ido hudu ba ƴan uwansa kuma Allah ya bashi kuɗi ya daina taimakon ƴan uwansa kwata-kwata sai na ce sai wa aka ce sai matarsa sai wani babban abokinsa na ce ga inda matsalar take an haɗa kai da mata da aboki an sihirce mutumi ku yi ƙoƙari ku yi ɗan samu abin da za a bashi na warware sihiri suka ce ai ya zo mu ganshi ma in ya wanda zai haɗu da shi ma wallahi ba zai yadda sha ruwa ba duk bai yadda da mu ba na ce tsayen sihiri kenan in aka yi wa mutum sihiri abincin gidanka ba ba zai yadda ba wanda zaka dan yi masa addu'a ma ka ce sha ba zai yadda sha ba sai an yi sai an yi da gaske to wannan shine abin da ake cewa attiwala wannan tiwala din shirka ce abin da miji zai so mata ko mata ta so miji wannan shirka ce warawa imamu ahmad imamu ahmad ya ruwaito an rufai daga rufai kala yake cewa kala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rufai ya kai rufai'u wannan sahabi ne na annabi la'alla alhayata tatulu bisa tatulu bika ina fata ka samu tsawon rai malamai suka ce lallai yadda annabin nan ya fada an samu tsawon rai duk cewa hadisin akwai magana a kansa sai yake cewa fa akhbirin nasa amma ka je kai ta bawa mutane labari ka zama malami kenan man aqada lihiyatahu duk wanda yake daura gemun sa larabawa suna yin haka gemun su mai tsawo sai a tattare shi haka sai a kitse shi ko kuma a daddaure shi wai duk wanda ka gani ka razana shi in ma yana da wani tsafi da zai maka ba zai same ka ba zai razana yayi ne dan bala'in masu bala'i kare same shi dan tsafi masu tsafi ya same shi to annabi ce duk wanda ya daura layinsa auta kalla da wataran ko ya daura abin nan igiya da ake daura wa dabbobi ko ko ake daura wa yara aw istanja bi raji'in ko kuma yayi istinja'i yayi tsarki da kashin dabbobi ba mun fada ba a fiqhu in za a yi istinja'i da dutse ake yi aw azmin ko da kashi fa inna muhammadan bari'un minhu annabi ya barranta daga shi duk wanda ya aikata haka su ne abubuwan da muka faɗa ya ɗaura gemunsa ko ya ɗaura laya ko ya ja'i. wannan hadisin hadisi ne da'ifi duk da cewa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yana inganta shi amma galibi malamai sun fi karkata cewa hadisi ne da'ifi duk da cewa ma'anarsa tana da kyau ɗaura kaza shirka ne ɗaura kaza shirka ne kai irin wannan abin shirka ne ma dai hadisi ne gaskiya yadda nake da matsala raminti biyu ko an sa'id bin jubair daga sa'id bin jubair kala annabi yake cewa ai a sa'id bin jubair yake cewa man qata'a tamimatan bin insani duk wanda ya tsinka laya a wuyan wani yaro ko wuyan wani mutum amma fa ya zama da mutumin kana da iko a kansa kuma kana da dabaran da za ka yi ko wani zo zo zo zo zo zo wannan gurin da ka daura ba ta da kyau haramun ne kunce ta cire ta ya cire ta da kai bani ita tsitsinka ta duk wanda ya haka kana ka adli raqaba ko ka idli raqaba kana daidai da ka yanta bawa bawa kam a duniya in ka yanta shi ba daga bauta ka yanta shi ba to wannan kuma ka bauta shi daga bautawa sheda ka yanta shi daga bautawa sheda wanne fi girma da wanda ya yanta mutum daga bautan mutum da wanda ya yanta mutum daga bautan shedan wanne fi girma to duk wanda ka tsinka layarsa dan babban ka ne yazo gidanku da laya ka dauki ka tsinka ta in ya je gida zai fara ai wani ne ya tsinka an san ka isar da sako cewa haramun ne da nasiha da bibiya a tsitsinka duk wanda yana da wannan ladadin wa lahu an ibrahim har yanzu daga sa'id bin jubair daga ibrahimun nakai yake cewa kanu yakrahuna tama'ima kullaha suna haramta laya kowace iri min alqur'ani wa ghayril qur'an qur'ani aka rubuta ko ba qur'ani ba sahabbai kenan suna haramtawa to yanzu ko ko wasu sun ce halal ne sahabbai sun taru suna haramtawa kai kuma zaka tsaya ka bita ko da qur'ani ne aka rubuta a ciki haramun ne so wannan shine karshen wannan darasi din wani sati zamu tashi darasi na 11 gobe kai ko gobe zamu tashi darasi na 11 darasi na tara darasi na 11 amma babi na tara insha Allah ta'ala subhanakallahumma hamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh